الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da haɗuwa a wannan rana ta Laraba, ina motsa sai je na ƙara. A wannan rana ta Laraba, ai, Lahadi afuwan, Laraba can aqidatul mu'min muke yi, bakin ne sai ya ce Laraba, na saba. wannan rana ta lahadi yau muna hudu ga watan shimada al'ula hijirar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda shi ya yi daidai da 26 ga watan sha ɗaya aya ga watan goma afon oktobar miladiyar annabi isa ɗanna na maryam alaihi masalam 2025 don ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka al'adabul mufrad wanda wannan kuma shine darasi na nawa shine darasi na goma ko wannan insha Allah ina ya kasa zato shine darasi na goma na tara ko na goma in ba a mance ba wancan satin mun tsaya ne a ƙarshen babi da ke magana kan a wannan shine darasi na tara ayuwa darasi na tara na duba mun tsaya ne a ƙarshen babin da ke magana kan babu fadli man alata natahu almardudata babi wanda ya magana kan wanda ya dauke ya jibinci lamarin diyashi wadda aka saki haka ne ko in aka saki diya mun yi bayani a satin da ya gabata yau kuma insha Allah za mu tashi kan babu man kariha an yatamanna mautal banati babi ne za ya magana kan kyamar wanda za ya gurin diyan shi su mutu diyan shi mata mafahum albanun diya maza albanatu kuma diya diya mata kamar yadda kuma ka iya cewa az-zukur wal inath az-zukur maza al-inath kuma mata to haramun ne mutum ya kyamaci cewa yana so abin nan ne yayi fata kai ƴaƴan shi mata su su rasu hadisin farko a cikin babin wanda kuma shine hadisi na 83 haddathana abdullahi abdullahi ibn abi shayba qala haddathana mahdi an sufyana an uthman bin al-harith an abi ar-rawa'i an ibn umar anna rajulan kana indahu daga abdullahi dan umar akwai wani mutum wanda yake zaune a wurin shi wani mutum wanda yake wurin shi walahu banatun to mutumin ya kasance yana da 'ya'ya da yawa mata Allah ta'ala ya azurta shi da mata fatamanna mautahunna sai yayi fatan ina ma a ce su mutu ina ma a ce su rasu shi ba ya so ya ci gaba da rike su ina ma kawai a ce sarasu saboda ɗawainiyarsu saboda kuma gudun kasa ja mai abin kunya faghadi ibn umar sai abdullahi dan umar yayi fushi yayi fushi kwarai da gaske har ma sai da fushin nashi ya bayyana ina fatan mun fahimta har sai da fushin nashi ya bayyana faqala sai yace mashi anta tarzuquhunna wannan su'alun ne inkari kai kake cida su kai kake azarta su ba ce kai kake azarta su ina fatan mun fahimta su'alun ne wanda yake inkari ko kuma su'alun tawdihi malaman balaga kamar liwabihahu saboda ya abin nan ya nuna abin da ya kwata-kwata bai kamata ba ina fatan mun fahimta usulubi ne na tambaya nan ba ya jira ya ce mashi na'am ko kuma ya ce mashi la lastu lastu raziquhunna ba ni ke azurta su ba a'a irin abu ne na anta tarzuquhunna kai ke abin nan ne dan su ina fatan mun fahimta kamar misali yanzu wani ya zo ya aje wanda ya aje telefon nan sai wani ya zo ya dauka ce kai ka aje shi a jira kake ce a'a ba ni na aje shi ba kuma shi ma ya fahimci me kake so ka ce mashi ko yana so ka ce mashi ne bari ina fatan mun fahimta wannan abin nan ne al-istifham yana da dama yana da yawa a cikin balaga uslubul istifham yana zuwa litaqrir saboda qarrara abu mafhum kamar yadda Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wannan litaqrir ne ai inna Allah ahkamul ahkamul hakimin ko sannan kuma yana zuwa liyufida liyufida linnafi mafhum saboda ya kore abu a antum a'lamu anillah a shin ku kuka hi sani koko Allah ma'ana Allah na korewa cewa ba ku hi Allah sani ba ina fatan mun fahimta yufidu maza annafi sannan kuma ahyanan al-istifham tambaya tana zuwa tana zuwa litaqribi shay mafhum tana zuwa saboda kusanto abu ko kuma saboda saboda kore kai abin nan da daidaituwar abu Allah ta'ala ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin waɗanda suka daidaita da waɗanda suka yi sani da waɗanda ba su yi sani ba suna daidaita ba su daidaita sannan kuma akwai istifham din da yake zuwa ma da da abin nan da usulubi na subhanallah akwai istifham kin da yake zuwa subhanallah kai dan ya abin nan ne kila sai mu yi gaba fa'idodi ne da na so in bada na istifhami mafhum anta tarzuquhunna shin kai kake azurta su Allah ta'ala yace wala taqtulu auladakum min imlaka ko kuma khashiyata imlaka ko nahnu narzuquhum nahnu narzuqukum wa iyyahum muke azurta ku da su to kaga kenan bai kamata mutum yayi fatan ƴaƴan shi su rasu ba a zamanin yanzu mai iya faɗaɗawa mutum ya ce ba ya san iyalin shi sa ɗauki juna biyu saboda bai san yaya yanayin da za a shiga ba makohon a iya fadadawa a wannan sai an ta tarzuquhunna yake azarta su bar su su zo ina fatan mun fahimta wayan kana malamai kuma anan suna bayanin cewa idan mutum ya san cewa ba ya da halin da za a iya daukan su za a iya daukan abin nan ne nauyin iyalin shi to kuma wannan haramun ne mafahum haramun ne idan mutum ya kasance baya da abin nan ne ya yi ta zamtowa ya yi ta haihuwa kawai saki ba kaidi ya yi ta haihuwa haka nan in dare ya yi bai ma san ina suke kwana ba a wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yi alfahari da irin wannan ba mafahum ba zai yi alfahari da irin wannan ba Allah ne ya samu yanzu a zamanin mu su waɗanda ba su da hali sun hisan su haihu da yawa su kuma masu halin su kuma ba su san eh ba su san kuma su su haihu wani irin akasi da aka samu ba ga samu cewa kan mu ce yan bariki masu hali dai suka ji cewa kawai da biyu uku hakan ga kawai sun wadata sun isa wasu ma sai kaga ha kai wani mataki wanda za a zuwa a juye ma matar mahaifa mafahim ashe a tsaida mata abin nan ne dan haihuwa a tsaida limit yadda ba ta haihuwa kawai ko kuma a zanke shan kwayoyi a zanke allurai su kuma waɗanda ba su da halin su kuma suke son yawan haihuwa sai a yi ta haihuwa ƴaƴan ga mafhum to fil haqiqa gaskiya matakar dai baka da yadda zaka tarbiyantar da ƴaƴanka wannan abu ne wanda bai kamata ba sai babi na gaba babul waladu mabkhalatun majbanatun babi ne wanda za a yi magana alwaladu ɗa wannan ne mubtada kenan mabkhala abin nan ne ay yurithul bukhl yurithul bukhla liwalidihi yana haifar da yana sanya abin nan ne ruwa ga mahaifin shi mafhum yana iya zamtuwa dalilin sa mahaifin shi maruwaci ina fatan mun fahimta sannan kuma yana iya zamtuwa dalilin sanya mahaifin shi jaban ya sanya shi matsoraci wannan ne mabkhala kaman mazanul bukhul kenan da yana iya sa mahaifi ya zamto marwaci sannan kuma yana iya sa mahaifi ya zamto wanda abin nan ne ne matsoraci ne me yasa da za iya sa mahaifi ya zamto marwaci saboda wasu suna tunanin cewa 'ya'yansu idan sun rasu to 'ya'yansu wa za a yi kula da su a wa za a yi kula da su shi yasa za ka ga sai su yi ta kaffa kaffa da dukiyarsu saboda 'yan sun mutu 'ya'yansu su samu abin da za su gada saboda kasu wahala a rayuwa ina fatan mun fahimta to shi yasa sai a samu wasu ma ba su iya ba da kyauta ba su iya yin kyaututtuka hakan ga ba su iya yin alherai suna so ne wai su tara ma 'ya'yansu ina fatan mun fahimta to kaga kenan yanzu alwalad ya zamto mabkhala ya zamto dalilin mi ai warasa awrasa albukhla ya gadar mawa mahaifin shi ruwa mafahum sannan kuma da yakan gadar ma mahaifin shi tsoro idan wani abu ya faru sai kaga mahaifi yana kafa kafa kadai ya mutu a halin yanzu ƴaƴan shi bai san yanayin da za su shiga ba misali in za a jihadi in za a tafiya jihadi ɗaukaka kalmar Allah a sai kaga yana tunanin cewa to ƴaƴan shi fa ƙanana wannan kaza ko kaga sai ya sa masa shubun ya sa mashi tsoro ka ayi abin nan ne ba ya sa mashi ne ya zamto shuja'a ba mai shaja'a ba ina fatan mun fahimta ko garkuwa aka yi da dan mutum duk yadda yake da da da, da ƙwarin gwiwa sai kaga sai ya sai yayi me sai ya raunana mafhum sai ya lankwasa حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام ليث يتي هشام يا ربو تامني lokacin yana gwamna ana abihi daga baban shi ana aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tace qala abubakar yawman babanta ko babanta abubakar wata rana yace wallahi ma ala wajhi al-ardi rajulun ahabba ilayya min umara tace sayyidina abubakar yake cewa wallahi babu wani mutum ma ala wajhi al-ard rajulun babu wani mutum wannan ne nafi ne fi siyaq abun nan ne na kira ne fi siyaq in nafi wanda yufidu al-umum babu wani mutum ala wajhi al-ard akan doran kasa a ahabba ilayya wanda na hisan shi min umar kamar sayyidina umar yarda Allah ta tabbata a gare shi mafhum kamar sayyidina umar ma'ana wannan ne akwai takdiri da za a ba da rasulullahi ko sallallahu alaihi wa sallam in aka tira annabi sallallahu alaihi wa sallam ai in ana dara hidda uwa ake ko kamar yadda yadda Hausawa ke cewa idan aka tira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to babu wani mutum da sayyidina Abubakar ya hiso kamar wa kamar sayyidina Umar falamma kharaja to lokacin suna tare ne da sayyidina abubakar sayyidina umar yake faɗa mashi haka nan mafhum falamma kharaja lokacin da sayyidina umar ya hita raja'a bayan ya raka shi sai ya dawo cikin gida shi sayyidina abubakar fa qala sai yace kaifa halaftu ay bunayyatayya ay ay bi ma'ana ya bunayyatayya mafhum saboda wannan ne uslubun nida ne uslubi ne na kira mafhum uslubin nida yana da harufa guda uku suka yi shahara kana iya cewa ya fulan a kira ne ai fulan shi ma kira ne ai bi ma'ana ya fulan a fulan ai bi ma'ana ya fulan ina fatan mun fahimta dukan su a asalibu ne na dida na na na larabci ai bunayyatayya ai bi ma'ana ya bunayyatai ya ya bunayya yake diyata mafhum bunayya wannan ne tasghiri ne to amma ko da karama karamar diya shine suka ce ya bun ya bunayya ya kai karamin dana a kaga in kuma ba a yi tasghiri ba sai ka ce ya bani ya dana ko amma ya karamin dana a ina fata mun fahimta saboda nuna tausayi da nuna soyayya da nuna lidufi shi yasa larabawa ko da ma ya girma suna ce mashi haka na ce ya bunayya gashi kuma da da gemun shi da ƴaƴan shi mafhum amma kuma sai mahaifi ya ce ya bunayya saboda kaman ta'abirun ne anil anil hanun ko kuma anil hanana gan kan kan tausayi da jin kai kuma ba dai koya aka kai ai shi da ba ya girma gaban mahaifin shi ko kuma ko ya aka kai aka kawo shi dai ba ya girma ai gona ya tayya ce mi kai fa halaftu taya ne na yi wannan ne rantsuwai saboda ai ce wai wallahi ma ala wajhil ardu ko ya yi rantsuwa ce menene nace wurin rantsuwan nan dazu fa qultu lahu ta ce shi kenan sai na faɗa mashi nan akwai takadiri da za a yi faƙultu ƙulita ko sai na ce ka ce wallahi ma ala wajhi al-ardi rajulun ahabba ilayya min umar ina fatan mu fahimta to kenan ba sai an sake maimaita ma ba usulubul abun nan ne al-ijaz bil hasaf aka yi hazafin wannan jumla fa qala sai yace a'azzu alayya tabbas yana da daraja yana da girma yana da makana kwarai da gaske a cikin zuciyata sai da na umar walwaladu alwadu ai alsaqu bil qalbi mafhum amma shi da ya yi zamtuwa manna da zuciya ina fatan mun fahimta alsaqa alwadu min laqa yaludu lawdan min lasiqa yalsaqu iltisaqan mafhum kamar yadda za a daukan abu ayi kwalekin shi a yi kwalikin abu ga wani abu ya ɗanfari ga zuciya mafumi ina fatan mun fahimta to amma shi kuma ɗaya ya kasance ya himi ya hi zamtuwa kusa da zuciya ina fatan mun fahimta saboda ita soyayyar ɗa mai ce ce soyayya ce fidiriya soyayya ce ta fidira sabanin soyayyar wani soyayya ce muktasaba soyayya ce wadda ake nemo ta a yanzu ina son ku ne saboda wa saboda Allah ko saboda mun haɗu ɗalibai ne na ilimi sannan kuma 'yan uwa ne mu a aƙida guda sannan kuma har yau mun haɗu ne a cikin aikin Allah kaga kenan akwai dalilin da yasa me muke muke wannan soyayyar ko haka ne soyayya kaga muktasaba neman ta aka yi amma ita kuma soyayyar ɗa da mahaifi soyayyar ɗa da mahaifiya soyayya ce fidiriya haka Allah ya ta'ala ya abin nan ne ɗinsu shi yasa za ka samu hatta da waɗanda ba mutane ba duka wannan ne soyayyar akwai sa cikin jinsinsu duka in dai ɗa shi in dai uba shi ya haifi ɗa to soyayya yana son shi kwarai da gaske mafahim fidiriya ce wani abu ne wanda fidir ne shine nan ne yake cewa walwaladu alwadu shi kuma ɗa ya yi zamtuwa ai alsaku bil qalb ya yi kusa da zuciya to menene alakar wannan hadisin da babin alakar wannan hadisin da da babin shine me shine kamar sayyidina um sayyidina abubakar ya so ya ya, ya rage wani abu na soyayyar umar ko haka ne kamar ya so ya rage wani abu daga cikin soyayyar da yake yi ma umar a ya nuna cewa a a ba fa cikakkiya ce ba a a akwai kuma wuri wanda shi ma ɗa yana nan kwale ina fatan mun fahimta kaga kenan alwaladu menene mabkhala ko yana iya sanya a yi ruwa ina fatan mun fahimta kaga a soyayya ma kenan wani abu ne ma wanda ba ba na hannu ba ba dauka ne yayi ya bada ba wani abu ne wanda a zuciya yake amma kuma ba a ciki ba a bada shi cikakke ba sai da aka nuna akwai wani kuma a ciki shi ma mu fahimce fiqihun na al-Imam al-Bukhari anan da ya hada abin nan ne sannan kuma majbana na iya zamtuwa ya sa mutum ya ji nauyi ya ji kunya ya ji tsoro mafahum nan ne wasu malamai suke cewa sayyidina Abubakar ya fada ma ummuna Aisha wannan ne saboda talaqqufan saboda ya nuna cewa a'a makanar da da mahaifi fa daban ne sannan kuma kai ya kasance ya sanya mata shakku mafahum kan soyayyar da shi kan shi yake yi mata yana fatan mun fahimta tabbika wannan yana yana dauka طب سي حديثي نغبا يتي حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهد ابن عمر kuntu shahidan ai kuntu hadiran mafhum na kasance ina halarce wurin sayyidina Umar idza sa'alahu rajulun an damil ba'uda lokacin da wani mutum ya tambaye shi hukuncin jinin saburo shin wai shi jinin saburo najisun aw laysa najis a ko sa akwai masu irin tambayoyin waɗannan ko a in saburu ya hau mutum sai ya kashe shi to yanzu najasa ne ko ba najasa ne ba ina fatan mun fahimta طيب فقال ممن أنت sai sayyidina Umar ya kalli mutumin yace kai din daga ina kake kai mutumin ina ne mafhum fa qala min ahli al-iraq yace a ni daga iraq nake ni mutumin iraq ne fa qala sai sayyidina Umar yace unzuru ila hadha jama'a ku kalli mutumin nan ku diba mana wannan talikin a yasaluni an damil ba'uda tambaya ta yake yi hukuncin jinin saburo wa qad qatalu minan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ai qaumahu mafhum alhali kuma cikin sa ne aka samu waɗanda suka kashewa suka kashe sayyidina al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ina fatan mun fahimta طيب wanda cikin ku aka samu wanda suka kashe sayyidina al-Husayn wanda jika ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda jinin shi jini ne mai tsarki sahabi ne jika ne na Annabi kamar yadda zamu zo mu gani kuma raihanun Nabi sallallahu alaihi wa sallam fulawa ce fular ne na Annabi da yake shaka ya ji kanshin shi a da irin soyayya da yake mai yanzu kai ne zaka tambaya ka ce menene hukuncin jinin sabro ko kuma a'a wasu malamai suka ce ana iya kashe shi ne kawai haka nan shi sabrokin mafahum haka kawai mutum ya kashe sabro shin ya halatta haka nan ko bai halatta ba haramu ne ko halala ne ina fatan mun fahimta to ku da kuka kuka da kuka kashe sai dan sai dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya ma za ka tsayawa kana tambaya wani kashe sabro mun fahimci abin nan ne yake kamar yadda muka sani ya an kashe sa ko kuma ya yi shahada makomo wannan ne ta'abirin ya yi abin nan ne ya yi kusa mafahum ya yi shahada shi yasa duk waɗanda suke shahada waɗanda suke shahidai ikraman lahum sai mu ce sun yi shahada kan mu ce sun mutu ko an kashe su a ƙudilu ai istashahadu sun yi shahada wannan ma za ka samu hatta da da, da yare na, na na jarida a halin yanzu yan ana amfani da shi mafahum za ka samun cewa aljazira idan suka tashi mutanen gaza waɗanda isra'ila ta kashe cewa suke yi shuhada waɗanda suka yi shahada ina fatan mun fahimta cewa suke yi shuhada sai su ce ista shahada fulan wane ya yi shahada ina fatan mun fahimta wannan ikraman lahum saboda girmama su saboda girmama jininsu sun san cewa fi sabilillahi suke suna kan hanya ne ina fatan mun fahimta saboda jihadi suke jihadun daf jihadi na kare kai jihadi na kare kasa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya faɗe shi ko man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wanda aka kashe wurin kare mutuncin shi wanda aka kashe wurin kare dukiyar shi wanda aka kashe wurin kare addinin shi duka su sun yi shahada to su kuma mutanen gaza gabaki ɗaya in ka lura aikin da suke yi kenan suna aiki ne na ɗaya saboda ɗaukaka kalmar Allah ko yaƙi da waɗanda suke waɗanda suka yi kowa an ji sulhalik wanda abin nan ne suka yi kowa na shasa akan doron ƙasa yahudawa suke yaƙi da su da su sannan kuma suna yin yaƙin ne saboda ƙasarsu kuma saboda masallacin ƙudus masallacin ƙudus salisul haramain kamar yadda ake cewa ثالث الحرمين مكة مدينة سيئنا مصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قدس تو كاذا كنان gabaki ɗayan su abin nan da mujahidai ne dukkan su suna yaƙi ne kan ɗaukaka kalmar Allah ko to yanzu wanda ya mutu wurin ɗaukaka kalmar Allah masunan shi shahid ya yi shahada yana fatan mun fahimta to shi yasa aljazira idan wani ya rasu idan mutane suka rasu a gaza isra'ila ta kai masa hari sai su ce ista shahada ya yi shahada ina fatan mun fahimta ba su cewa mata ko kuma kutila an kashe shi a'a ustu shahida ko kuma ista shahada duka guda ne mafahum yayi shahada ko kuma an shahadantar da shi sabanin karfafi waɗanda suke masu goya mai isra'ila baya irin su al'arabiya da alhadas da sauransu su fox news su cnn su wacece su kuma sai su ce katala matacci waɗanda suka mutu an kashe wani an kashe wani an kashe wani kaga ko daga nan za ka fahimta suwa suwa suke yi ma musulunci aiki da suwa suke yi ma yahudanci aiki ina fatan mun fahimta to shi nan ne sayyidina al-husayn bin abi bin ali bin abi talib sifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam istashhada fi karbala yayi shahada ne a karbala saboda mutanen iraq su suka abin nan ne dai shi kamar yadda nan ne abdullahi dan umar yake nunawa su suka su suka shahadantar da shi mafhum su suka sa yayi shahada sai ya ce waƙad ƙatalu bin annabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa huma raihanayya min ad-dunya su din fulawa ta ce kamshi na ne raihan shine abin nan ne fular wannan ne wanda kake tsinta az-zahara ko kuma alwarda a kular ai yana da kamshi ko abu wanda za ka shakar kamshin shi gaji kamshi mutum sai ya shiga lambu saboda ya shaki kamshin fular fular ko wai ma in mutum yana son wata sai ya dauki fular ya hisa mishi tarari sai ya bata ko da fular din na ainihi ke akwai na asali ke akwai shi mai kamshin an sai ya dauki fular din sai ya bata sai ta shaka ta ji kamshi to yanzu sai aka koma ana yin fular din na roba in ya sayi na roba sai ya hesa mashi turare sai ya bada ko sai ta ji kamshi to raihanayya abu ne wanda ke sa farin ciki ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nuna cewa shi al-hasan da al-husain jikokin shi ko yana nuna cewa idan ya gansu idan ya gansu yakan ji farin ciki kamar yadda kai idan ka shafi kanshin abin nan ne fular kakan ji me farin ciki a ranka a to sai ya kwatanta su sai ya tashbihin su da cewa su ma raihani ne mafhum raihanayya fular din shi ne fulawar shi ne minar duniya waɗanda yake a duniya idan ya gansa sai ya ji sai ya ji daɗi sai ya ji sanyi a cikin ran shi yana fatan mun fahimta to wannan shine mahallu shahid abin nan ne dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jikokin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raihanai ke ne abin nan ne a duniya sai babi na gaba babu hamli sabiyi alal atik babi ne wanda za a yi magana kan ɗaukar yaro akan me akan al'atik akan gadan baya eh akan wuya mafhum akan akan wuya al'atik shine wuya mafhum ai wancan satin mun yi bayani kan al'itaqa ko abin nan ne enta enta wuyaya al'itaqa shine abin nan ne wuya to akwai falalayin haka nan mafahim ka zanke daukar ɗiyanka kana dora su akan wuyanka sai ki masa haka nan kaka zanto baka da abin nan ne baka da tausayi ba a san haka nan ina fatan mun fahimta ɗiyanka da ka shigo suna tsoro wannan bai kamata ba ai ka zanto masa aboki ka sha sa da shiki zanto abokinsa ne kai kwarai da gaske lokacin wasa a yi wasa kuma lokacin gaskiya a yi gaskiya ina fatan mun fahimta waqtul hazl ayi hazl waqtul la'ib ayi la'ib sannan kuma waqtul jidd ayi jidd ayi jiddiya kai tafi makaranta eh maza yanzu san san lokacin tafiya makaranta ne a maza a dauka karanta qur'ani san san lokacin dauka karanta qur'ani ne kai ina wani ka ma sa mai wani suna haka wanda kake yi mai wasa da shi mafahum to da ya ji wannan ya san yanzu lokacin wasa ne mafahim dan ka zika ce ta zo habibi zo habibi to da ya shi habibi ya san lokacin wasa ne shi ma sai ya saki sai ya zo a yi ta wasa kai muhammadu maza makaranta to da ya shi muhammadu ya san menene san lokacin lokacin jiddi ne ko to ƴaƴan ka hamma ka zange doka su kana dora su akwai falala haddathana abdul abul walidi qala haddathana shu'batu ana adi bin thabit qala sami'tu al-bara yaqul yace naji bara yana cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal hasan wannan ne ita ce wawul hal mafhum wal hal alhali kuma alhasan shi kuma alhasan salawatullahi alaihi ala atiqihi yana akan wuyan shi mafhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bara yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki wa ya dauki alhasan akan me akan wuyayen shi wa huwa yaqul allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya allah ina son alhasan ya allah ka so alhasan mafhum ya Allah ina son alhassan ya Allah ka so alhassan sai ba lokacin yana karami ne yana fatan mun fahimta lokacin yana karami saboda shi ne jikan shi na farko a wurin a wurin Fatima yarda Allah ta tabbata a gare ta mafhum shi yasa ma ake cewa sibdur sibdur rasulillahi ko kuma sibtai rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da larabci akwai bambanci hafidi shine jika na wurin da shi kuma sibdu shine jika na wurin mace. ina fatan mun fahimta za ka cewa haza sibidi ma'ana da yakka ta haife shi haza hafidi wannan da ya abin nan da ya dina ne eh dana ya haife shi ina fatan mun fahimta tabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi masa wasa kwarai da gaske wata rana ma saboda ma sun saba da in in suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana doka sai yana dora su akan wuya su in annabi ma yana sallah sai su je su hawo wuyan ko sallah yake yi sai su je su hawo wuya ko wata rana annabi ya yi sujada yana yi ma sahabbai sallah kenan dada sai ya jima a cikin sujada ya jima ya jima ya jima irin dai sai a abala ghairu mu'tad ko kuma abala fi sujud ghairu mu'tad ya ya jima a cikin sujada ba yadda ya saba ba ai mun saba da limamin mu ko muna karanta subhana rabbiyal a'la so biyar ko so shidda sun dago to sai mu ji mun kai kusan 30 a bai dago ba ai ghairu mu'tad ko wannan ba a saba da haka nan ba sai aka samu wani sahabi ya kasa hakuri kai lahiya sai ya dago kala ya kalla wai lahiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa idhal hasan ko kuma fa idhal husayn ala atiqihi yal'ab yana abin nan ne yana wasa akan wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi saboda rahama shi saboda lidafin shi ba ya so ya dago mafhum shi kuma dan ya fadi sai ya bar shi har sai da hattan taha min al-la'ib har sai da ya gama wasar shi a sannan dada sai ya sabka da kanshi sannan sai annabi ya dago kaga wannan na nuna mama abubuwa da dama na nuna mama rahama da kuma tausayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga kananan yara mafhum sahabbai ma suka ce ana gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba kan yaro in aka ji yaro yana kamshi sallallahu alaihi wa sallam duk inda ya gansu har ma wasa suke yi zai ce ya umair ainal ainal bughair ko wata dai ibara idan ya ga kananan yara suna wasa hakan ga mafhum shikenan sai ya ce ya ya kaza ya ya kaza sai ya yi gaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shajja su annabi yana yin wasa da da da ƴaƴan shi kuma ma ba ƙananan yara ba hatta da 'ya'yan shi mata hatta da 'ya'yan shi manya annabi yana tausayin su kwarai da gaske idan ba tana gidan ali yarda Allah ta tabbata a gare ta zuwa yake yana kai mata ziyara sai ya je ya kwankwasa musu mafhum sai su bude ya zauna yayi hira da su yayi raha da su ya ɗebe masa kewa har ma wata rana yazo ya yazo aliyu yana barci shikenan sai yake ce ummuna Fatima saboda ya kara sa mata natsuwa yake cewa da ni da ke da wancan mai barcin wa kenan Ali yake cewa dukan mai yan aljanna ne saboda ya sa mata natsuwa mafhum kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ma tausayin shi ga ƴaƴan shi mata musamman ga ita Fatima yadda yake tausaya mata wani bi haddada dare hakan ga sai ya shi ya kwankwasa ya ce fatima a tashi a yi sallah saboda babu nisa a tashi a yi kiyamun laila saboda a samu lada ba mace kashi ba mace ba hau kashi kan kwankwasa wa da yadda gida yanzu da daddare da jin su yi sallah ba a ba fahim wannan wani abu ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je sai sayyidina ali yake cewa barci ne ya dauke mu kwarai ya rasulullah sai annabi ya juya yana cewa kana lil insani akthar shay'in jadala yake cewa dan adam yana da yawan abin nan ne to almuhimmi dai wannan ne hadisi abin da yake nuna mamu shine tausayi da kuma jin kai ka kasance kana da tausayi da jin kai ga ƴaƴanka mafahum ba a san mutum zuciyarsa ta kasance kasiya ta kasance ko kuma qalbuhu qasin zuciyar shi ki kasashiya idan ya shigo ƴaƴan shi suna tsoron shi kwarai ba ya ba su damar da zayin wasa wannan musulunci bai koyar da haka nan ba ba a san haka nan ka sha ƴaƴan ka ga shiki kuma ka san ki bincikar su mafahum cikin dabara ka san su wane ne abokan su me suke yi ta nan ne za ka dora su kan abin nan niya amma in ka ɗaure ma yaro shi ma ɗaure ma za yi ba komi za ya zanki sakan ma ba ba kowane bayani za ya zanki sakan ma za ya zanki yi ma ba yana fatan mun fahimta Allah ta'ala ya samu dace ya ce Allahumma inni uhibbuhu fa uhibbahu ya Allah yana son shi ya Allah ka so shi sannan kuma sayyidina al-hasan da sayyidina al-husain gabaki dayansa suna da falala mu zan yin bayanin falalarsu mafahim jikoki ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma abun nan ne ne su ne shugabannin matasan samari a cikin aljanna ina fatan mun fahimta saboda kusan ka ce yan shi'a sun yi kaka gida musamman ma ga al-husaini musamman ga al-husaini jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi wasu masana tarihi suna cewa ba lokaci guda ne Fatima ta haife su ba al-Hasan da al-Husain al-Hasan shi ta fara haihuwa bayan wani lokaci kuma sai ta haifi al-Husain kin shi wannan al-Hasan abin nan ne ala wazani al-af'al mafhum al-Hasan bayan wani lokaci kuma sai Husain karamin Hasan kenan ina fatan mun fahimta tasghir ne kamar yadda zaka cewa qalam qulaim ha mun fahimci abin nan ne din karamin Hassan kenan to dada sai ta abin nan ne din to yan shi'a sai hi mashi kaka gida sai hi manne mashi mafhum shi yasa har ma sai ya kasance a zamanin mu yanzu idan mutum ya ce za yin bayanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falalar al-hasan al-husain sai ma wasu su zanki kallo ko dan shi'a ne a'a saboda kaman muna nesa da yawan gayin falalar su ne ina fatan mun fahimta alhali na hannu a haƙƙo minhum bihi mu muka hi cancanta da alhassan da alhussein fiye da yan shi'a su ba su ma cancanta da shi ba mafahim saboda su sun yi watsi da karantarwar mahaifin shi sun yi watsi da karantarwar kuma kakan shi shine wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabi wannan kenan babu babi ne alwalad qurratul ayn da sanyin idaniya ne sanyin idaniya ne mafhum idan ka ganci sai ka ji me sai ka ji abin nan ne abin nan ne na larabawa eh kaman tashbihi ne na larabawa kinaya ce kinaya ce afwan na larabawa sanyin idaniya ma'ana idan ka ganci sai ka ji sai ka ji me sai ka ji farin ciki ma'ana da dai farin ciki ne ga mahaifin shi haddathana bishr bin muhammadin qala akhbarana abdullah qala akhbarana safwan bin amr بن صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن جبير بن نفير عن أبيه daga baban shi kala jalasna ila al-miqdad bin al-aswad yawman yace wata rana man zamna a wurin al-miqdad bin al-aswad wata rana famarra bihi rajulun shikenan sai wani mutum yazo ya wuce a a wurin shi a wurin al-miqdad bin bin al-aswad fa qala sai miqdad yace duba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duba wasu malamai suna cewa shine abin nan ne kamar ka ce madalla mafhum madalla da kaza wasu kuma malamai suna cewa duba ismu shajara fil janna sunan wata abin nan ne ne wata wata itaciya ne a cikin aljanna wadda tahiyarta wasu malamai suna cewa sai an yi shekara saba'in ana tahiya mafahum kahin a riske ta sai an yi shekara saba'in ana tahiya to duba amma kuma abin nan ne din da a siyakin da take zuwa mafi yawanci shine madalla kace madalla da kaza mafhum duba laka madalla da kai barkan ka san barka ala san barka da kai mafhum madalla da kaza li hatayn al aynayn allatayn ga waɗannan ne idanuwa allatayn waɗanda ra'ata rasulullahi waɗanda suka ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi lawajidna anna ra'ayna ma ra'aita yake cewa wallahi mun yi fatan ina ma a ce mun ga abin da kai ka gani ma'ana mun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafhum wa shahidina ma shahidta sannan kuma mun mun ga abin da ka gani al-mushahada ar-ra'ayi dukan su guda ne mafhum fastughdiba faj'altu a'jab ma qala illa khaira fastughdiba shikenan kawai sai al-miqdad sai yayi fushi mafhum ko kuma a'a shi wanda ya wuce din sai yayi fushi fa sha'altu ajab shikenan sai eh, wannan eh, abihi abin nufair yake cewa sai nayi mamaki ma qala illa khaira ai wannan bai faɗi wani abu ba sai alheri yayi fatan ina ma a ce wannan wanda ya biya wuce kin miqdadi yayi fatan ina ma a ce su ma sun gawa sun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda shi ya gani thumma aqbala alaihi to dada shikenan sai wannan mutumin ya dawo a gare shi fa qala sai yace yahmilu ar-rajulu ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu Allah anhu shin wannan mutumin yana fatan cewa yatamanna muhdaran yana fatan a halarto mai da abin da gayyabahu Allah anhu Allah subhanahu wataala ya fakar da shi daga gare shi la yadri law shahidahu kaifa yakunu fihi yana fata ina ma a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ma a ce yadda wannan sahabin da ya biya wuce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai ya samu shi damuwa ina fatan mun fahimta kamar abinda baka baka samu ba idan ka tuna sai ka shiri ne sai ka samu damuwa a ranka ina fatan mun fahimta kamar misali yanzu wanda yake harisun ala huduri salatul jama'a wanda yake kwadayin halartu sallar jama'a a sai yazo ya halarci sallah ai yazo an gama sallah kaga dai idan ya tuna sai yayi fatan ina ma a ce ya samu sallar jama'an ko kaga harisun to shi sai ya kasan idan kuma ya tana sai ya shi ya samu me ya samu damuwa a ran shi saboda fataka husala saboda sallar da ta wuce shi mun fahimta to yanzu shi wannan ne bai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai yake ina ma a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai ya samu shi damuwa mun fahimta a wannan sai ya sa mashi damuwa fa sha'altu ajab ma qala illa khaira yake cewa to ai bai faɗi komai ba sai alheri me yasa kuma za a yi samun damuwa ga rai shi la yadri law shahidahu kaifa yakun to yanzu ya yayi fatan ina ma a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya samu shi damuwa mun ga damuwa malami hidin shi ina a ce ma ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zahiri din shi yace wallahi laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam yake cewa wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu mutane aqwamun akwai wasu mutane hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka riski annabi sallallahu alaihi wa sallam zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam Allah ta'ala ya abun nan ne din su ya dirmiyar da su a wutar jahannama akan karan hancin su saboda me saboda ba su yi imani da wa ba ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba lam yujibuhu ba su karba ma da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ba walam yusaddiquhu ba su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ala tahmaduna Allah idza akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum yace wato ku ba ku gode ma Allah subhanahu wata'ala ba Allah subhanahu wata'ala ya fitar da ku a Allah ta'ala ya fitar da ku la ta'rifuna illa rabbakum alhali ba ku san kowa ba ma'ana an ahiku ne a cikin musulunci ila fatan mun fahimta wato abin da yake so ya ce anan shine shi al-miqdad bin al-aswad ya ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya biya wuce shine yake cewa kai ma dalla da wannan ma dalla da shi saboda shi ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan mun fahimta idaniyar shi sun ga annabi ma dalla da idaniyar shi saboda sun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai ya sami mashi ma damuwa to dada shi wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ilai sai ya dawo akbala alaihi sai ya dawo wurin mai kada mafhum shine sai yake ce mashi wallahi hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamu akwai wasu mutane waɗanda su sun halarci zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah bai nihe su da shari'a ba lam yujibu rasulullahi wa lam yusaddiquhu ba su karba ma da'awar annabi ba kuma ba su gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba khabbahumullah ala manakhirihim fi jahannam Allah ta'ala ya dirmiyar da su akan ne akan watar jahannama mafhum shi yasa ashe idan Allah subhanahu wata'ala ya yi ka yadda ya yi ka to ka karba a haka na mafuhum yadda yi ka ka karba a haka nan a ce ka ina ma mun kasance mu ne sahabbai na amma fata ne mai kyau amma ba a sani ba inda ka zo lokacin sahabban mun fahimci abin da yake so ya ce anan amma ba a sani ba da ka zo lokacin sahabban lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din to da babu mamaki ka kasance daga cikin waɗanda ba su yi imani din ba mafahum to shine nan ne sai sahabin yake ce mashi ala tahmaduna Allah ko gode ma Allah mana me idza akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum Allah ta'ala ya hitar da ku ba ku san kowa ba sai ne sai ubangijin ku ma'ana ko da kuka tashi ku kun tashi iyayen ku musulmi ne mafahum kun tashi kun ga addinin musulunci fa tusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum kuna gaskata abinda annabi ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi kar ku fitu mulbala bi ghairikum an an isar maku daga bala'i mafhum bi ghairikum daga wadinku ma'ana dada ku ba ku cike sai dai dada in Allah bai nihi mutum da shari'a ba sai ya tabe ko saboda man yahdillahu fala mudillala inda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai shiryar babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ta'ala ya batar da shi babu mai mai babu mai batar babu mai shiryar da shi wallahi laqad bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala ashaddi halil bu'tha alaiha nabiyyun qab yake cewa wallahi an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ashaddi halin akan mahi tsananin hali bu'itha alaiha nabiyyun qab mafhum ko kuma a wurin ku ma bu'itha akwai mimun a wurin ku a bu'itha ne sai afdal afdal ko kuma ismu taqbil kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi ne ala wazni af'al mafhum an aiko shi akan mafi tsananin hali wanda ba a aiko wani annabi gabanin shi ba kaf gabaki daya mafhum babu wani annabi wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya wahala da mutanen shi kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya ko ثم الذين haka mafi tsanani wanda suka fi kowa fuskantar bala'i a cikin al'umma su ne wa su ne annabawan Allah to kuma shugaban annabawan gabaki dai shi ne wa kaga kenan ka san shi sai yahi yawa ina fatan mu fahimta a wurin shan wahala din ma kuma ka san shi sai yahi wahala sai yahi mu sai yahi yawa su waɗannan annabawan an aiko su ne a wurin al'ummunsa daban-daban annabi nuhu an aiko shi ne wurin mutanen shi nabi ibrahim annabi musa annabi isa ko annabi musa duka su an aiko shi ne to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ilan nasi kafatan ga duniya ga baki daya ai yawan mutanen da mota sa ta dauka yawan mutanen da jirgi za ya dauka ya na mota ko kenan nauyin ba ɗaya ne ba to shi yasa wahala kuma sai ta yi man da man da jirgi za a yi shi ai mota ba ta ba ta sha shi ba ko yake da wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wahala mafhum saboda shi gabaki dai ila sa'alai ne aka aiko shi mutane da aljannu hada ma aljannu ba ma iya mutanen ba ha sabanin dada su kuma sauran annabawa ila akawamihim aka aiko su to shi kuma bashirun nadhirun ne ila sa'alain yake cewa fi fataratil wa jahiliya an aiko shi a cikin fatara da kuma jahiliya an aiko shi a cikin hali na tsanani shine fatara da kuma jahiliya a cikin lokaci na jahiliya ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan suna ganin cewa babu wani addini face ni bauta ma abin nan ne al awsan bauta ma gumaka mafhum al wasan akwai alwasan sannan kuma akwai asonam kuma akwai atimsal mun taɓa yin bayanin shi a cikin aqidatul mu'min da muke bayani alwasan shine irin kaman daidaikun abin nan da wasu abubuwa waɗanda ake bauta ma Allah akan ƙasa mafhum duka abin da ya shahi ko ko aljannu ko abin da ya shahi wata doguwa ko abin da ya shahi itace ko abin da ya shahi me ake ce masa duka dai wani abu wanda za a sawa a bauta mashi wanda ba Allah ba ina fatan mun fahimta to wannan alwasal kenan sabanin shi kuma asnam asnam shi kuma gunki wanda aka sassaka ina fatan mun fahimta gunki wanda gashi na an sassaka shi an yi mai alamu irin kamar yadda mutanen annabi nuhu suka yi malata wal uzza wa manata ko a'a ba lata da mana wannan suka yi ma wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra yadda suka sassaka su ai mutane ne bayan Allah ne salihai ne sai suka yi desi ne kensa suka maida su abin nan ne to kaga wannan asnamu kenan ina fatan mun fahimta طيب فجاء بفرقان النبي صلى الله عليه وسلم انا قطم انا cikin bauta ma wadannan abun nan da yake ana cikin bauta ma al-awsan gumaka wadanda ba Allah ba sai yazo da furqan farraqa bainal haqqi wal batil sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da me yazo da al-qur'ani yana daga cikin sunayen al-qur'ani al-furqan mafhum saboda shine ke bambanta tsakanin ne gaskiya da me da ƙarya farraka bainal haqqi gashi nan ya gayyace ya bambata tsakanin ƙarya da kuma gaskiya wa farraka bainal walid wa waladihi alqur'ani kuma dada sai ya bambanta tsakanin ya raba tsakanin da da me da mahaifin shi wurin bin gaskiya mafhum kakkace haka nan kai shi muka kyale ila ba da mun fahimta wurin bin gaskiya mahaifi ya yarda da alqur'ani shi kuma da bai yarda ba kaga kenan dada yanzu an yi haka kenan mafhum aqida ta zanto daban in ma aka yi wasa sai a zo a hada rundunar yaki kaga dan nan kaga uban nan ai haka nan ta faru da sahabbai ko ta faru da sahabbai da dama hatta in kana rajul la yara walidahu aw waladahu aw aka aw akahu kafiran har sai da aka zo aka waye gari gashi dai mahaifi yana ji yana gani dan shi ya kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ko kuma da yana gani mahaifin shi ya kafirce mawa ya kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qad fataha Allah qufla qalbi qufla qalbihi bil iman alhali kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ya buda abin nan ne dan shi ya buda rihin zuciyar shi da imani mafhum kai ka ce kafirci wani dan kwado ne wanda yake rike da zuciya wani kardina in muka ce kwado wasu ba su san kwado ba musamman wanda suka tashi ya mai ko ba su san dan kwado ba sai dai mu ce kardina to kai ka ce wani kardina ne wani dan kwado ne wani kile ne kafirci wani kile ne wanda ya rage wanda yake rai ya rage zukata ina fatan mun fahimta amma da da musulunci ya shiga to ya zamto ne ya zamto mabudi mafhum yace wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar alhali shi wannan mahaifin ya san cewa dan shi fa in ya mutu wuta za ya shiga ko kuma a'a dan ya san cewa in mahaifin shi ya mutu akan wannan halin wuta za ya shiga fala taqurru aynuhu mahallu shahid sai mu sha layi da wannan bayanin da aka koro baya ba muna babin alwalad qurratul ayn ba da menene sanyin idaniya ne ko shikenan sai yace fala taqurru aynuhu shikenan dada sai a waye gari idan ya ganshi ba yi jin dadi ga ranshi a mahaifi shi ma sanyin idaniya ne haka nan kuma ɗa sanyin idaniya ne amma lokacin da ya zaɓi kafirci lokacin da ɗa ya zaɓi kafirci shi kenan da in ka gan shi kashi daɗi a idan ɗa ya zaɓi kafirci mahaifin shi idan ya gan shi zai shi daɗi ga ran shi kaga kenan yanzu fala ta fala ta qarru ainuhu idan ya shi ba ta yi sanyi ba ba ya shi daɗi ba ba ya shi farin ciki ga zuciyar shi ba ko to haka nan kuma akasi yana fatan mun fahimta wa huwa ya'lamu anna habi anna habi wa huwa ya'lamu anna habibahu fin nar alhali kuma ya san cewa wannan wanda yake so din wanga masoyin shi ne fa amma ya san cewa fa wuta za shi kaga kenan idan ya tana ba za yi ne ba ba za yi jin dadi ba wa anna halil lati qala Allah azza wa jalla sannan kuma ya san cewa ita kuma wuta ga waɗanda Allah ya faɗa ne والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين مفهوم الله تعالى يتي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ita kuma wuta ba ta kasance ba ga waɗanda suke mi ga waɗanda suke kafirai ko Allah ta'ala ya ce waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji mu hablana ka azurta mu min azwajina daga ƴaƴan daga matayen mu wa zurriyatina da kuma zuriyar mu qurrata ayunun sanyi idaniya wannan ne yana daga cikin addu'ar da annabi Ibrahim yayi ko idan ka tashi kai ma sai ka saki yawan yin ta Allah ta'ala ya shiryar ma zuriyarka Allah ta'ala ya shirya ma da ƴaƴanka mafhum طيب wannan shine karshen babin alwalad qurratul ayn mahallin shahidi dai a cikin hadisin da ya koro yace fala taqurru aynuhu idaniyar mutum bata yi sanyi ba alhali me alhali abin nan ne din shi to kenan inda a ce yana abin nan ne inda a ce kai dan nashi musulmi ne kamar yadda yake musulmi suna kan addini guda kenan waladuhu qurratu ainihi ko dan shi menene sanyin idaniyan shi ne ina fatan mun fahimta babu man da'a li sahibihi an akthar an akthir malahu wa waladahu babi ne wanda za a yi magana kan wanda za a yi addu'a ga abokin shi kan Allah ya yawaita mashi dukiyar shi kuma Allah ya yawaita mashi yawan 'ya'yan shi idan kana da aboki mako to ka yawan yi mai wannan ne addu'a sai mai Allah ya yawanta ma Allah ya lawata ma arzikinka mafhum Allah ya yi ma buɗi na alheri idan ka zo shagon shi kuka gaisa kuka gama hira ka ce to Allah ya sa kahin wani sati saboda ya ji daɗi ga ranshi kahin wani sati Allah ya sa ka buɗe irin wani gabuti kaɗan wata unguwa wata wani karce wani ka ɗora wani yaro mafahim ko kuma a'a ya zo da sabon abin hawan shi sabon moto ka yi mashi addu'a ka ce to Allah ya sa kuma kahin wani nan da ɗan lokaci Allah ya kawo mota ha kahin wani lokaci kuma Allah ya kawo motoci ma ka ce motoci Allah ya kawo jirage ya yi ɗan gidan shi mafahim da ya shambur salon sai to Allah ya nuna mamu kuma kayi bene kayi shambur salon a yi uwar gida da mai bi mata amma kaka gai gaban matar shi da mai bi mata da mai bi mata ga ɗakin yara ga kaza ya towai Allah ya yalwata mai ne Allah ya yalwata mai arziki wa waladahu kuma Allah ya yalwata mai ƴaƴa idan Allah ta'ala ya bashi mafhum Allah ta'ala ya bashi arzikin da sai ka ce to Allah raya Allah ya albarka Allah nuna mu kallan shi masu zuwa ko Allah ya nuna mu ta kannan shi masu zuwa kaga kenan kayi mene addu'ar Allah ya yalwata mashi haddathana Musa bin Musa bin Isma'il qala haddathana Sulaiman bin al-Mughira an Thabit an Anas qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman na shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummi haramin khalati wurin shi babu kowa amma ni din ina tare da Anas bin Malik yake cewa ina tare da ummi mahaifiyata mafahum tattare da shi babu kowa face sai wa ana wa ummi wa ummi haram khalati iz dakhala alaina fa qala lana ala usalli bikum sai wata rana muna nan kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na akwai takdiri da za'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hita sannan sai kuma ya dawo fa qala alaina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mamu ala usalli bikum shin bana yi maku sallah ba sallar nafila mafhum sallah ce ta nafila wannan ne sallar wasu malamai sun yi sabani yanzu kawai haka ne mai ta da jami'i kawai mu yi sallar nafila misali yanzu wani malami shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ziyara ce ya kai ma abin nan ne ya kai ma ummi haram mafhum khala ta Anas bin Malik mafhum da kuma mahaifiyar wannan wa take da suna da kuma da kuma mahaifiyar Anas ma'ana ya dai shiga wurin su ziyara ina fatan mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sai bukatar shi suke nan da da ya dawo shike na sai yake cewa ala usalli bikum shin bana yi maku sallah ba wa zaka fi ghairi waqti salah alhali kuma ba lokacin sallah ne ba faqala rajulun min alqawmi shike na sai wani mutum daga cikin mutane sai yace min alqawm ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aina ja'ala anas minhu mafhum aka tambayi wani daga cikin abin nan ne daga cikin marwaita hadisin wannan ne fa aina ja'ala anasan minhu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi masa sallah ina ya sanya anas ina fatan mun fahimta me ba da wannan ne labarin hadisin a mai ba da labarin hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ma anas da kuma ai anas shine namiji ko ummu haram da kuma ummu anas gabaki da su kuma su nawa ne eh su kuma menene mata ne haka ne tayyib annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya tashi masa sallah to ai su mata ba sau zasi ba ai ba ba jerawa zasi da har da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko sana bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi kuma ana sa ina yake shi ma sau da yayi da wannan matan ina fatan mu fahimta ai na ja'ala ana san minhu to shi kuma ana sa ina yake mun fahimci abin nan ne ya tambayar an anas kenan shi kenan sauye suka banto su uku annabi ya shiga gaba koko yaya abin yake kenan yanzu wani wanda ake gaya ma annabi ya yi masa anas sallah a gidansu sai wani min alqawm daga cikin marwaita hadisin yake tambaya mafhum yake tambaya to shi kuma anas ina ya tsaya ja'alahu an yaminihi faqala ja'alahu an yamini yace an sanya Anas ne a daman shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya Anas ne a ne a daman shi mafhum shi yasa ko kai yanzu in za ku kiyamul laila a gida sai ka sanya abin nan ne danka sai ka sanya dan danka in akwai namiji mafhum ka sanya shi gehe ita kuma madan sai ta koma baya in kuma su biyu ne sai su koma baya haka dai haka dai in kuma da dadiyanka maza suna da dan dama sai ka sa su su bi ko su uku baya kai ka shiga gaba mata su kuma su yi sawon su kuma a baya amma ba a haduwa babu halɗu tsakanin maza da mata a sau abinda za a nuna ma wani kuskure da da da aka da wata mata ta taba yi ta jagoranci sallah wai ita musulmi ce amma tana ganin almusawa tana ganin daidaito tsakanin abin nan ne tsakanin mace da namiji a tana ganin daidaito kawai kawai me ake cewa azzakaru mithlu al-unsa ita tana wai tana iddiayin ita musulmi ce amma kuma ta karyata ayar alqur'ani ko ta karyata ayar ummu maryam wadda wadda da ta haife ta tace walaysa azzakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni uizuha bika ce da namiji ba dai ne ba mafhum ba dai ne ba shi yasa ha ta a wurin gado to su suna ganin kamar wai musulunci ya tauye haƙƙin ƴaƴa mata a wurin kaza a wurin kaza hatta a wurin sallah yaya za a cewa mata ba su daidaitawa da abin nan ne a amurka kawai sai a amurka ne ko ingila a a almanya ne ko kai ta shiga ta jagoranta sallah a almanya ne kawai kuma me yasa wai mace ba ta limanci ina fatan mun fahimta limaza la ta ummul mar'a me yasa mace ba ta shiga ta yi limanci to zuwa za ta bali gaske maza a mace ta shiga ta yi ruku'i gaban maza ta shiga ta yi rufe tsara ina fatan mun fahimta amma da yake musulunci ne irin wanda wanda abin nan ne turawa ke so ina fatan mun fahimta suka daure ma abin gindi kwai suka bude mata masallaci ta shiga ta yi limanci kuma ta hada tsakanin wasu turawa wanda ba sa fahimci musuluncin ba ba mu cewa gurbatacci su ba su fahimci musuluncin ba sai halbe tsakanin su ta cakuɗa su wai bai ma kamata ba ma hatta da ayi abin nan ne sai ayi sifari ake cewa ko ayi tafrik a ce ga ga zubin maza ga zubin mata anan ne a'a kawai duka guda ne kamata kawai a hadu suka haɗu suka daddaja su sallah suka kawo media suka kawo wannan wannan kafafan watsa sharri ba ba yada labarai din ba duk suka kakkafa saboda a tallata ma duniya abin ina fatan mun fahimta da abu wanda yake na sharri ne za ka gani suna sponsor shi suna tallata shi saboda abin yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe har ya zamto ma mutum ɗabi'a mun fahimta na daga cikin fibira na daga cikin abin nan ne din da dan adam ya bambanta da da wani shi a halitta shi sabawa yake da abu sabawa mutum yake yi da abu mutum idan ya ga abu yau ya gani gobe ya gani jibi ya gani gata sai a waye gari abin ya zama mai abincin ko da ko abin ba mai kyau ne ba mun fahimta ko da abin ba mai kyau ne ba shi yasa akwai wani ɗalibin mu wanda wanda da ya samu jami'ar al-mustafa ta ta yan shi'a wannan ta jami'ar al-mustafa ta yan shi'a ya yi imtihani ne a abin nan a jami'ar sai bai samu ba ta al-mustafa ta bone alan an ce ta yan shi'a ce na ce gaskiya ni dai in shawara ga na baka kakkatahi mafhum kakkatahi kawai ka dogara ga Allah eh ka yi tawakkali kawai ka in ka iya inscription abdu mumuni ka dai ka yi na faransai kin shekara mai zuwa ka ƙara ƙarfin turancinka wata shekara sai ka roƙi Allah ya sa ka samu sayi in ita kake kwaɗayi ko amir sultan amma ita wannan ne ta al-mustafa matsalar ta shine mahallu shahid abinda nake so in isa gare shi shine shami'a ce ta yan shi'a ina fatan mun fahimta ta yan shi'a wani za a yi shigowa ya zazzage abubakar ya zazzage umar mafahum kalamutum ya kashe irru ko kuma ta kashe irru shilduhu abin nan ne ɗan shi ƙikar shikin shi tana tashi ka ji an zage a aisha ka ji an zage abubakar mutum ya ji yana jin takura mafahim gobe kuma a zo a yi ji ba a yi gata a yi wani sai ka ga mutum ya fara sakewa mafahim irin shukaɗin da mutum za ya ji yanzu in aka yi abin na ɗaya to in aka zo aka yi sai ya ɗan rage in aka zo aka kara sai har mutum ya zamto ya kai abin nan ya ya saba sai abin ya zamto mai adi shi dai a aqidar shi bai yarda da wannan ba amma kawai sai ne riyan laisa shay kawai ba ya gana abin saboda da lokacin da aka waye gari mutum ba ya jini abin na na inkara shi an gama da shi mako an riga an gama da shi akwai yiwuwar a kai mataki na gaba in iran ta turo mai miliyoyin kuɗi sai fara cewa to ai addinin su sahabbai kaza sai mutum ya fara abin nan ne ko kaga dama an yi shehida an goge kaman jin abin nan ne din zuwa gaba da sai ya hau wani mataki to kama abin da kake so in isa gare shi shine sai aka kawo media ga ita waccan matai aka tallata abin nan ne din aka yi ta yadawa aka yi ta yadawa da in za ta sallah da mutane a yi ta yadawa har ma akai kawai sai mutum in ya gani kawai sai ya ji kai ba wani ba wani abu ne ba Allah ya mamu tsari na'am lokaci ko to sai mu yi da wannan hadisin sun da'a da'ala na ahlal baiti shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma mu ahlal bait mutanen gidan addu'a gabaki daya bi kulli khairin ya roƙa mu alheri gabaki daya min khairid dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙa mu alherin duniya da kuma alherin lahira faqalat ummi sai sai mahaifiyata tace ya rasulullah khuwaidimuka ai khadimuka wannan tasghiri ne na na khadim mafhum khadim mai hidima to dan karamin mai hidima khuwaidim mafhum ina fatan mu fahimta shi wannan dan karamin saboda Anas lokacin da Annabi ya yi hijira ya zo kowa na ta tallafawa da annabi miza ya ba annabi miza aka za yadda za a taimaka ma da'awa ita kuma mahaifiyar annabi mahaifiyar Anas sai ta jawo shi yana karami tace ya rasulullah ga wannan na baka shi hadimin ka ne ka aike shi da inda kake so ya yi ma saye saye ya share ma gida ya yi ma kaza ya yi ma kaza karamin yaro ne na baka shi ya ita ma hidima to kuma san da take yi mashi annabi wata rana ya zo a gidansa shi yana nan sai ta ce to kuma a yi ma udu lahu udu Allah lahu kai ma wannan dan karamin hadimin naka addu'a mafhum fa da'a li bi kulli khairin ana sai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana alheri mai yawa kana fi akhir du'a'ihi daga karshen addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kala Allahumma akthir malahu mahallu shahid ha ya Allah ka yalwata mai dukiyar shi wa waladahu ya Allah ka yalwata mai ƴaƴan shi ai mubarakina mako masu albarka ina fatan mu fahimta wa barik lahu sannan kuma ka yi mai albarka shi ma karan kai wannan addu'a ce ta alheri ta duniya da lahira to me mutum ke nema in Allah ya ta'ala ya ba mutum diya masu yawa amma bai ba shi dukiyar da za ya tarbiyyantar da su wannan ma jidali ne mafahum idan kuma Allah ta'ala ya ba mutum dukiya mai yawa amma kuma sai ya hana mashi haihuwa dukiyar kuma sai ta zamto mai baya jin dandanan ta baya jin zakin ta to sai annabi ya hada mai gabaki daya a bashi dukiyar kuma a bashi yaya ba ba ya kasance ba abin nan ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna ko fitna ne a gare ku dukiyar ku da yayanku wa barik lahu kuma shi kan shi ka sa mai albarka shi kan shi dan Anas to wannan shine mahallu shahid wannan annabi ne yayi ma Anas haka nan ba laifi kai ma sai ka yi mawa sai ka yi ma wasu haka nan mafhum sai ka yi ma abokanka haka nan kamar yadda muka yi ishara duk wanda ya samu alheri a duniya roƙan mai Allah Allah ya ƙara mashi kuma kai ma sai ka roki Allah ya baka ai ma yana daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa idan ka yi ma dan uwanka addu'a to akwai mala'ika wanda kuma za ya cewa Allah shi ma ya ma haka nan mafahum amma yanzu zakatan mu ba su da kyau idan wani dan uwanka ya samu alheri sai ka zanga jin ciwo ga ranka wallahi kai kake cutar da kanka cutarwa ta zahiri da kuma ta ne. cutarwa ta zahiri idan Allah ta'ala ya bashi alheri to kana iya kwacewa za ka iya kwacewa ko kaga kenan wannan an kana azabtar da ranka ne kana jin damuwa ga ranka to sai kuma cutarwa ta baɗini wadda ba ka ganin da shi ne kana hana ma kanka samun wannan alherin ina fatan mun fahimta amma da ka gane suka ce Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara yalwatawa kai ma wata rana sai Allah ta'ala ya baka Allah ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh